أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فارتكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata wanda ya yi daidai da 23 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara 440 wanda ya yi daidai da 28 da watan biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa danna na marya idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 86 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa li abi innahu kana min ad-dhalin yau za mu tashi a aya ta 87 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
Allah ya ce wala tuhzini yawma yub'athun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أبو الأنبياء بابا النباوة كما خليل الرحمن badaɗayin Allah cikin addu'o'in da yake roƙon Ubangiji bayan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala waton ya ba shi annabta ya haɗa shi da mutanen kirki sannan kuma ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutanen kware su ambace shi da kyakkyawan hali bayan ya rasu to kuma sai roki Allah ya sanya yana cikin waɗanda za su gadi aljanna sai yi wa babansa addu'a saboda babansa ya kasance cikin mutane addalina bi ma'ana al-mushriki yana cikin mutane mushrikai to shine sai ya ce wa Allah wala tuhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka kaskantar da ni kada wato kan ka hada ni da bakin ciki da damuwa da kuma abin da ya shahi agaci alhuzun shine damuwa da bakin ciki to kar ka hada ni da damuwa a inin alkiyama ay yawma yub'athun bi ma'ana yawma yukhraju an-nas min al-quburi lil hisabi wal jaza ranar da za a fitar da mutane daga cikin kasa daga kaburansu domin hisabi da kuma a sakan kama kowa aikin da ya aikata jama'a muna fahimta annabi ibrahim ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala akan kada allah ya haɗa shi da damuwa ranar da allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da mutane maza da mata aljannu da mutane tun daga annabi adam hazawa shugaban halitta fiyayye ɗan gatan allah annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa wasallam wanda idan mutum ya haɗu da wannan bakin ciki to bakin cikin alkiyama idan mutum ya haɗu da shi na har abada ne ba ranar warkewa jama'a muna fahimta idan mutum Allah ya haɗa shi da bakin ciki a gobe alkiyama to bakin cikin har abada ne ba shi ba samun wato sauki a wannan wini sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to shine annabi Ibrahim sai ya roki Allah ya ce ya Allah kada ka sa ni cikin damuwa da bakin cikin ranar da za a tare da mutane yamma yi ba'athun ranar za a tada mutane daga cikin kabuburransu kowa zai fito bayan an yi busa na ƙaho kuma kowa zai fito ne tsirara ba mai riga ba mai wando sai ta yau malayan fa'umalun wala banu ya Allah ranar da dukiya malun duk kalar dukiyarka duk kalar kudin da ka tara wallahi duk kudinka in sun kai biliyan so biliyan in ka kai gidaje duk a ce ta wannan kai ka sida mu kowa gida kai ke da shi to wallahi ba su amfani jama'a muna fahimta duk kudin dan annabi adam wallahi bakin duniya ne amfani ai francefa tana aiki ne kash a duniya naira tana aiki kash a duniya euro yana aiki kash a duniya dollar tana aiki kash a duniya ana barin duniya to ta daina aiki kenan jama'a muna fahimta kana fita daga duniya to babu wata dala wadda za ta yi aiki a gobe alkiyama يوم لا ينفع مال ولا بنون رانا da dukiya da aya ba su amfani wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk kudinka ba sa amfani wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kudin dan annabi adam shine kudin da kai amfani da su kuma ka taimaka wa al'umma wanda ka mutu kuma kabari ya zama magada shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa tasaddaku ku yi sadaka ku yi kyauta dukiyar da Allah ya ba ku ya hore muku a rayuwa ku ciyar da wannan dukiya waje yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da sai ce fa innahu ya'ti zamanun wani lokaci wani zamani zai zo nan gaba in ji manzon Allah da mutum zaka zo da sadaka kana kokarin ka ciyar a aikin Allah amma wanda za ka ba ya ce bai da bukatar ta a rayuwa jama'a muna fahimta annabi ya ce wasu sahabbai ku ciyar da dukiyar ku taimaka wa addinin Allah za a yi wani lokacin da dukiyar da kuke da ita za ku yi kokarin ciyarwa amma ciyarwar ba ta amfani Allah bai bukata wanda za ka kaiwa shi kanshi bai da bukatar wannan ciyarwa to a gobe alkiyama dukiyar dan annabi adam ba ta amfani Allah ce yau la yanfa'u malun sai Allah ya kashe a siga na kira domin a gaya maka duk kwalar kudinka duk irin kudin da kake da su tsaba ne ko kuma kaza ne ba su amfani sai Allah ce wala banu haka ma ƴaƴa duk yawan ɗiyanka wallahi ba sa amfanin da ke ci duk yawan ɗiyan mutum Allah ya ce wallahi ba sa amfani jama'a muna baita in ka tara ɗiya sun kai sun yi dojin so dojin idan ba ka dora su akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba wallahi tsinan ne na zambi a gobe alkiyama jama'a muna fahimta Allah ya ce yi bassaro na ya waddu mujrim law yabtadi yawma idhin min min azabi yawma idhin bi banihi a irin alkiyama mujrimi wanda bai bi Allah ba yana kokarin ina ma a ce ya bada diyan shi ya fanshi kansu daga azabar jahannama Allah ya kare ni da ka dukiya ba ta amfani haka Allah ya yi a cikin Qur'ani Allah ya ce ranar da uba bai amfanin ɗansa haka ɗan ɗari amfanin da duk yadda kake son ɗan ɗanka yadda kake da kana kula da shi ka biya masa makaranta mai tsada kana saya musu tufafi wallahi yau wala ya zi walidin an walidihi shay wala mulidin an walidihi shay haka Allah ya ci ko ranar da uba bai amfana ma ɗansa wani abu haka kuma ɗan ɗa baya amfana ma babansa wani abu bal ma yawma idin yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranar da ɗan ɗa zai guje yana ganin ubansa zai gudu bai bukatar ya haɗu babansa a ranar ne mace za ta ga mijinta ba ta bukatar ta ga mijinta ina alkiyama kenan yau la yanfa'u malun wala banun to me yake amfani tunda kuɗi da aya ba su amfani sai Allah ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya salimin lafiyayya zuciya zuciyar da babu shirka zuciyar da watan tabarranta ya ga ce as-salim lafiyayya zuciya wanda ba mutum bai shirka wa Allah ba bai hada Allah da wani ba sannan kuma bai yi abubuwan da Allah subhanahu wata'ala bai bukata ba to kalbun salim mutum ya kubatar da zuciyarsa imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace ai salimun min ad-danasi wa shirk wannan zuciyar ta barranta ta wanku da duk wani kazanta da kuma shirka jama'a muna fahimta wasu malamai suka ce illa man atallaha bi qalbin salim ai ya'ani min shirk wato zuciyar ta barrata daga shirka shi yasa duk irin aikin da mutum yake na sabon Allah to ana sa masa tsammani amma wallahi ban da shirka shirka musiba ce to sai Allah ya ce wa uzlifati wa uzlifati jannatu lil muttaqin
na'am وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina za a yi kusanci za a mammatso a kusanto da aljanna jama'a imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace aljannatu daru na'imin a'addahu Allah ta'ala li ibadihi al-muttaqin li ibadihi al-muttaqin al-mukhlasin yace aljanna gida ne na ni'ima wanda Allah ya tanada shi wa bayunsa masu imani ko masu takawa jama'a almu'minin almuttaqin dole sai an same ka da imani da kuma takawa sanin mutum zai samu shiga aljanna ya Allah ka sanya mu aljannan nan Allah ya ce wa uzlifatil jannatu za a yo kurkusa za a mammatso aljanna gidan ni'ima wato gida wanda yake muzakhrifa wanda an kawata sa muzayyina linazirha duk mai kallonta zai ga gidan ne haɗaɗɗen gida malam kamar kai ne a ce kayi sabuwar amarya yau ana bikinka kasan idan ka shiga cikin ɗakin amarya tana sabuwa zaka iske komi sabo ko zaka ji wani ƙinshi an ƙawata ɗakin sannan kuma an ƙawata mai ɗakin haka bane to Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina an wuyo wato an gurguso an kusanto da aljanna dawa ga masu imani Allahumma ja'alna min al-muttaqina ya Allah ka sanya mu cikin bayonka masu takawa aljanna na Allah ce tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya dole sai an samu takawa sai an same ka da jin tsoron Allah sannan ake samun shiga aljanna sai Allah ya ce wa burrizatil jahim lil ghawin sannan kuma wa burrizat ay uzhiratil jahim za a bayyana da jahannama Allah ya ce lil ghawin ga mutane alhaliki halakakkun mutane waɗanda suka aikata abin da suka so a rayuwar duniya wallahi mu gode wa Allah idan ka samu kanka akan tafarki na bautar Allah sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce za a bayyana da jahannama ga suwa ga waɗanda suke alghawi matattun mutane halakakku idan ka koma a cikin alqur'ani a wata sura suratul fajr sai Allah ya ce wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idhin bi jahannam za a zo da wannan ranar za a zo da jahannama idan ka koma a cikin suratul qaf Allah zai ta tambayar idan aka yi hisabi za a ta tura wa jahannama tawaga kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul zumar zumar wasiƙar lalina kafaru ila ila jahannama zumara za a dinga kwarkada karkada 'yan jahannama tawaga tawaga shugaban barayu na duk duniya gashi duk wani barawon duniya na baya gare shi shugaban mazinatan duk duniya gashi an bashi sai an bashi attestation da ya kware wajen cin amanar zina wani duk wani manazinaci wani karamin ƙwaro sai ya biyo baya gare shi saba alkawari akwai shugaba kafirci akwai su shaidan suna nan ga su fir'auna mulki gare ka baka bi Allah ba ga fir'auna nan samne Allah ya ce zumara tawaga tawaga to idan aka tura in jahannama cikin jahannama sai Allah ya tambayi jahannama shine Allah ya bada labari ya ce yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid Allah ya ce yau mana kodin jahannama ranar da Allah zai ce wa jahannama halim tala'ati jahannama kincika ta kolo halin mazid ta ce ya Allah idan akwai in duniya ya Allah akwai plus a ƙara turo su eh ta ce mu Allah in akwai waɗanda suka cancanta a tura su jahannama ya Allah a ƙara turo su malamai suka ce haka Allah zai dinga tambayar jahannama halimta la'ati kintika tana bai wa Allah amsa halmin mazid in akwai tsari a karo sai Allah ya sanya kucinansa na kudura a cikin jahannama ce ya Allah ya zaka man bukatar komai a rayuwa da haka Allah ya ce wa burrizatil jahimu lil ghawin an kawata wato an bayyana da jahannama gawa alghawi wanda suke su ne halakakku sai Allah ce wa qila lahum sai a ce wa in jahannama aina ma kuntum ta'buduna ina abin da muke bautawa a duniya ina manya manyan maluman da kuka rika kuke tabba kuke bauta musu koma bayan Allah ina itacen da kuka sassaka da hannayenku kuna bauta musu koma bayan Allah subhanahu wataala ina wanda ka aje bin Allah da sunnar manzon Allah ka dawo kana bin ra'ayinsa ai duk wanda ka aje karantarwar Allah da sunnar manzon Allah ka bi ra'ayinsa wallahi ka bauta masa a rayuwa jama'a muna fahimta aina wa ƙila lahum sai Allah ya ce za a ce wa 'yan jahannama malamai suka ce Allah zai sanya mala'iku ya tambayi 'yan jahannama wasu malamai suka ce a Allah da kansa zai tambayi 'yan jahannama aina ma kuntum ta'buduna ina abin da kuke bautawa a rayuwar duniya min dunillahi koma bayan Allah ina abubuwan da kuka rika a duniya kuna bautawa koma bayan Allah ina malumanku da shehi ka da kai rike kace zai sanya ka aljanna yace kamar sallah ina wanda ka rike kana ganin kamar addini na kana kida da kida da rairayi akan addinin sa Allah zai tambaya wai aina ina suke min dunillahi koma bayan Allah hal yansurunakum hal yansurunakum shin za su taimake ku za su fidda ku daga cikin wannan kangin da kuke na azabar Allah aw yantasiru ko kuma za su kawo agaji shin maluman da kuka bautawa koma bayan Allah za su iya kawo muku wani ɗauki gaban Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba su iya ba a alkiyama duk wanda ka rika wanda ba manzan Allah ba wallahi sai ka yi tabarruki da shi malamin ka ne ko wani shehin ka ne ko wani gunki ka can duk abin da ka rika koma bayan Allah wallahi sai ka yi tabarruki da shi استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب duk wanda kan rike gobe kiyama wallahi za ka bi za ka yi tabarruki da shi haka in jahannam za su ce wa Allah inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil ya Allah mu murike manyan mu ogakin nan ya Allah wallahi sai da nake ogani ogane ke sa ina kawo yan mata sai zama to ni ma ina dani sai Allah ce to yau kai ma za a dana ka cikin jahannama inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil oga da ke samu aiki ba mu sallah yana ganin aikinsa lok ana kiran sallah amma bai damu da mu yi sallah ba mu kuma muka biye masa fa adallu nasabi sai suka batar da mu daga hanyar ka ya Allah rabbana fa atihim bi'afain min al'azabi rabbana atihim bi'afain ya Allah ka ba su linki biyu na azaba sannan kuma wal'anhum la'anan kabira ya Allah ka tsine musu in akwai guroki tsinuwa ya Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma Allah ya ce kai yal'anu ba'dhum ba'da sashi suna tsine masa shi duk abin da ka rike ba Allah ba wallahi gobe kiyama sai ya tsine maka sai ka tsine mishi duk abin da zai sakatar da kai akan ka rike Allah subhanahu wataala ka bi Allah da manzansa wallahi idan ka je gobe kiyama ko ma miye hanyar kasuwanci ne hanyar wani malami ne hanyar wake-wake ne duk abin da ka rike wanda ba Allah ba iyalin kai ne suka shiga da kai akan bota wa Allah billahi lazi idan ka je gobe kiyama sai ku yi tsiniya tsakanin ka da su sai Allah ya ce hukunki ku
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون
Allah ya ce fakubkibu fiha sai a kifar da su fiha a cikin jahannama Allah yake ba da labari Allah ce fakubkibu fiha sai a kifar da su fiha a cikin jahannama Allah ce hum wal ghawun da su da wa'il suka halakar da su tunda can Allah ya ce min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun shin za su taimaka su kare ku daga azabar Allah ko kuma za su iya kare kansu da azabar Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa kubkibu sai a kifar da su fiha a cikin jahannama hum wal ghawun da su da duk wanda ya halaka ai za su ce musu dama za su gaya musu su ma fatattu ne inna gawaina fa agwaina ku ku da mun riga tun tanda mu yan tasha ne yan iska ne sai muka batar ko muka halakar da ku haka za su gaya musu za su ce da za ku iya ɗauka wata azaba ku rage mana wata azaba sai musu ai kuma da mun lalakun ne shi ne Allah ya ce fa kubkibu fiha za a kifar da su a cikin jahannama da wanda ya bi wanda ba Allah ba da wanda ya yarda aka bi shi wanda shi ya yarda yana ji aka bi shi kuma ya yarda da biyar da ake masa akan kaucewa karantarwar Allah da sunnar manzon Allah wallahi ka shiga uku bar ganin kai malami da rawani duk abinka duk iliminka duk karatunka wallahi ba kai shugaban halitta annabi Muhammad amma yana sa al'umma suna ta ta tsantsar manzala ce ku daina zuga ni aka mai da yau kai nasara suka zuga annabi annabi Isa bal ni bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne amma dan san ra'ayi dan san rai malami yarda ana koci gona wa iri akan ni masa da'a wallahi a gobe alkiyama ka tsine musu za su tsine maka sai Allah ya ce fa kubki mu fiha za a kifar da duk wanda ya yarda aka yi masa da'a da ta wuce gona da iri da wanda ya bi da wanda ya yi da kuma wanda da aka yi masa Allah ce fiha wal gawun sai Allah ce wa junudi iblisa da tawagar iblis tawagar shedan Allah ce ajma'un gaba ɗaya Allah zai sa tura su jahannama kuma babu wanda isa ya zo ya yi belin su wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta idan Allah ya tura mutum jahannama babu tuki taron kiyama ba wanda zai zai ce mai Allah wannan ai masa dan rangwame wannan din siyasar mu ne ya Allah a'a wannan zubun mu ne babu zumunta Allah ce fala an saba yawma idin bainahum babu zumunta tsakaninka da mutum duk yadda kake son mutum wallahi ya aka je kiyama babu babu kawa bashi sai dai in kun shiga aljanna can ku ayi alaka amma ana hilin kiyama wallahi babu babu zumunta duk yadda ka kai da son matarka duk yadda son mijinki yadda ka kai da son dan danka yadda ka kai da son babanka son mammaka ana zuwa alkiyama Allah ce fala an saba babu wata zumunta babu wata dangantaka wala ya tasa'al kun ba mai tambayar wani ya ce ni ban gawa ne ba nan duniya in kai dan aminki ba ka ga ban ganka ba sai ya kira wani kana ina to Allah ya ce kiyama babu wanda zai kuskure ya tabbato kira wani babu shi saboda tsoron kake akwai wani haƙƙi nashi wanda ka bashi ya kai ƙarar wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wajen hudu iblis ta tawagar iblis rundunar shedan duka za a tura su jahannama Allah ce ajma'un gaba daya qalu sai su ce wa hum fiha yahtasimuna suna a cikin jahannamar Allah ce kuma suna masu jayayya suna masu cece kuce duk wani surutu da watan zargi za su zargi sunansu a gobe alkiyama idan ka tafi suratu yasin Allah yake cewa wa in inna zalika inna zalika la haqun takhasama ahlin nar tabbas gaskiya ne in jahannama sai su yi husuma sai an yi rikici sai an yi dabanci a cikin jahannama wallahi tsakanin 'yan jahannama da 'yan jahannama da malaman wa'anda ba su bi Allah ba da wa'anda suka bi su da kuma wa'anda aka bautawa duka gaba ɗaya da shugabannin da suka kange koyatun yaran su akan bauta wa Allah idan Allah ya tusura su jahannama Allah ce ya tasimuna wallahi za su yi hargowa za su cece kuce suna jirgin juna a nan ne sai ogan kwata-kwata shirin ya tashi ya jawabi Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum shirin zai tashi cikin jahannama za a samu mimbari na huta ya tashi yana wa 'yan jahannama huduba tun da wannan huduba wa qala shaytanu shi zai ce lamma qudiya al-amr yadda lokacin da aka kudkuta al'amari yan aljanna mun tahi aljanna Allah ka sanya mu ciki yan wuta sun tahi wuta Allah ya kare mu sai ce inna Allah tabbas Allah wa'adakum Allah ya muku alkawali alkawalin Allah gaskiya ne kuma Allah bai saba alkawali shirin kewa mutanen sa wannan bayani idan kika bi Allah kike wa mijinki da'a kika tsare zamantakewar aure banda satar hanya banda cin haramun ka kiyaye kasuwancinka inna Allah wa'adakum wa'adal haq Allah ya muku alkawali alkawali na gaskiya idan kai wa mahaifiyarka da'a ka ji tsoron Allah a cikin kasuwancinka a gwamnatacinka siyasar ka ji tsoron Allah ka tsabtace siyasar ka ka bi Allah subhanahu wataala kasuwancinka ka haranta ma kanka duk abin da Allah ya ce haramu ne abin da ya shigo hannunka halali ne ka tsaya zamantakewar ka da rayuwa mata da ba taka ba ba ka kulawa duk abin da ya zamanto haramu ne kana kayya kayya da shi to in jahannama kuma duk abin da Allah ya haranta musu aikata suke sai ce wa wa'adtukum ni kuma na muku alkawali fa akhlaftukum sai na saba muku daman saba alkawali ga aiki na ne sai ce muka ai ba wani abu ne dan kai kaza yo ai ba wani abu ne a matsayin ka na dan kasuwa wale ma da ka gani da kuɗi billahi da sai da biyo ga hanya ya samu kuɗi dole sai an gama da cin haramun dole sai ka ci kuɗin riba dole sai kai kaza sai kai kaza ai in ka cika tsaya da bakin salar kinka su kai ka ina dole sai ka dan zama duka dan rage wasu abubuwa cikin kuɗi wasu bayan Allah a kuɗi ake turuwa kana biyan wasu ya kamata ka dinga juya kana kasuwanci ka samu riba in yasu sai ka biya su kaga in ba da muka kai ba Niger sai da Allah ya sauwake Allah ya shirye shi wa gabin nan mu a ɗauki haƙƙin bayan Allah mutum ya yi wata yana ƙwadago yana aiki a ɗauko albashinsa a baka ka bashi amma kuma sai ka ƙi biyansa ka zai kana juyawa da kuɗin don dai ka samu riba wallahi wannan kuɗi ba shiɗanci haka shi zai ce wa in jahannama wa wa'adtukum fa akhlaftukum sai ya ce amma wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li ba da ƙarfin tsiya ba na tura ku kuka bi ni lokacin na ce ki ce wa mijinki mutunci ki zage sa ki saci kuɗin sa ki walakantar da shi kin gani ai ba na zo na tilasta shi kai ba lokacin da ka saci kuɗin al'umma a matsayin ka na mayar ko firefe ko wani gwamna ko wani ministry ko shugaban ƙasa ka gani ai ba a ƙarfin tsiya bane na jayo ka lokacin na ce kai zina da diyar mutane ka gani baka gani ba ban tilasta ka ba dole kai illa an da'autukum fastajabtum li kawai nayi da'awa ce na nuna muku cewa duniyan nan a hole a ji daɗin rayuwar duniya kawai nan mantar da ku da cewa akwai irin wannan ini da za a zo a yi kuna ganin kamar kiyama wasa ce fastajabtu ne kawai da kuke kuma dai haka ne haka kawai kai kuka bi ni da haka fala ta lumu ni wa lumu an fasa ba ku kar ku zarge ni kar wanda zai zarge ni ku zarge kawo nan ya ce ni ba zan iya fidda ku daga cikin wannan azabar ba kuma ba za ku yi fidda daga cikin wannan azabar ba sai ta kai in ni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafin cewa hada ni da Allah da kuka yi kuka rike ni kuka bar Allah a yau ni na barranta da ku wallahi duk wanda ya shi dan gobe kiyama zai ce masa inni kafartu bima ashraktumuni min qabl da kuka hada ni kuka zabi hanya ta ku bar hanyar Allah wallahi yau na barranta da ku ba ni ba ku sai Allah ce inna zalimina lahum azabun alim man taba tabbas azzalumi sota ibrahim azzalumi na da azaba mai aliya gobe alkiyama Allah ya kare mu to shi da Allah ya ce qalu wa hum fiha yahtasimuna sai su dinga cewa junansu suna husuma a cikin jahannama za su dinga husuma a cikin jahannama tallahi in kunna lafi dalalin mubin tabbas mun rantse da Allah mu mun kasance a cikin bata bata bayyananniya mun kasance a kan mi a duniya mun kasance watan cikin bata bayyananniya in nusawwikum bi rabbil alamin sai da muka daidaita matsayin ku da Allah subhanahu wataala Allah ya ce mu yi ku ce mu yi mu bar fadar Allah mu rike fadar ku wallahi mun san mutu cikin bata bayyananniya Allah ya ce maka kai kaza wani zai zo ya ce maka kai kaza sai ka saki fadin Allah ka rike na wani haka za su gaya wa in jahannama ɗan uwansu a cikin jahannama Allah ya kare mu ce wallahi tallahi tallahi laqad in kunna fi lafi dalalin mubin mun kasance wallahi mun kasance a cikin bata bata bayyananniya wadda ta fito fili karara izin musawwikum bi rabbil alamin ta yadda muke daidaita ku da ubangijin ta halikai muka saki Allah subhanahu wa ta'ala muka kama ku muka saki manzon Allah muka kama ku ai wannan bata ce ga a ce ga yadda Allah ya ce ga yadda manzon Allah ya ce amma ka saki karantarwa Allah ka da karantarwar wani wallahi ka shiga uku sai Allah ya ce wa ma adallana illa almujrimun sai su dinga cewa ai ba kowa bane ya batar da mu illa almujrimun sai waɗanda suka kasance mujrimai fajirai fasikai kafirar mutane ba kowa bane ya kawo mu cikin wannan jahannama sai ku da muka yi da muka bi ku wallahi sai Allah ya ce famalana sai yake bada labarin su فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
Allah ya ce famalana min shafi'in ‘yan jahannama za su ce famalana min shafi'in wai shin yau akwai mai ceton fama da maceta jama'a ce su a gobe alkiyama zai cika sharuɗa guda biyu ne na farin Allah ya ba da izinin a cece ka ba wanda zai ceto sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ba wani wanda zai ceto sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya yarda da wanda zai ceto jama'a muna fahimta na farin kai da za a ceta wanda za a ceta sai Allah ya ba da ord na a cece dan jahannama wanda aka yi mafe bai zuwa jahannama na biyu kuma wanda zai cetan shi kansa sai in Allah ya yarda da shi jama'a muna fahimta to Allah ya ce sai su dinga cewa juna fa malana min shafi tabbas yau ba ma da macita babu wanda zai cece mu a wata aya a suratul araf za su ce fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ce wai shin akwai wanda zai cece mu daga wannan azabar ina ma a cece mu samu wanda zai cece mu a hidam da cikin wannan azabar a kai mu aljanna idan ba su aikin aljanna ba kamar mutum ne jahili shi ya ita ya karatu kuma amma in ka ce mai malam sai ya karba muna fahimta su ce to ina ma fahallana min shufa ina ma a ce muna da maceta shin ɗansa akwai wanda zai iya ceton fa yashfa'u lana su cece mu daga cikin wannan azabu da muke aw nuraddu ko kuma mu amayar da mu duniya fa na'mal ghayra allazi kunna na'mal wallahi Allah in muka zo duniya ba za mu ƙara iskanci ba a rayuwa kadan jahannama sai ya ga wa Allah haka ce ya Allah ina ma a ce muna da dama falau an lana karratan fana kuna min almu'minin billahi alladhi zasu wa Allah idan muka dawo duniya dukkanin ustadai za mu koma a rayuwa wani zai ce wa Allah ni ina dawo wallahi Allah ramma ne wani zai ce malam Allah ni wa ajza ne wani ce ladan haka za su ce Allah mu za mu ko mutanen kirki wala sadiqin hamid babu wani watan aboki makusanci wanda zai iya ceton su a rayuwa sannan lo anna lana karratan ina ma a ce muna da dama fa nakuna min almu'minin wallahi Allah in muka komo duniya nakuna min almu'minin za mu zama to masu imani dukkanin mu ustadi za mu koma malamai bayan Allah sunna sak bid'a sak ba wani kafirci a rayuwa wallahi Allah in muka dawo wando wando in ana ma sa wando ai ana sa kilot to shi za mu sa in ka ci a sa kilot sai mu sa shi ba ku gori ba ya Allah in jebe ba zai sha kasa za mu ba mu aske shi kuma sallah masallaci za mu dinga raya masallacin ne bayan Allah mu goje ma Allah har muka zama to muna cikin inda muna da damar mu je mu yi Allah ibada cikin Nijar akwai bayan Allah da suna nan wallahi ba su da damar su je su yi Allah ibada dazu da nake hira da wani aboki na Alifa yake ce malam ya kiyamu lina ce ai amma sha Allah tawa ana ta yi sai ya hoshe da kuka yace wallahi ku gode wa Allah yace su sun manta da basu da aiki ya mulle da Alifa karfe tara na yi su shi kowa shi gidansa karfe tara ventilar an rike kowa zanjan ka taso kare ɗaya ka je masallaci ka bota wa Allah wallahi bai taso ba jama'a wannan ba nema mace muke ciki ka samu kanka a inda ba wanda zai hana ka ka taso ka je ka bota wa Allah wai amma a wannan lokacin ne wani ole ya kai masallaci ya kiyamul laili lokacin zai kunna TV yana kallon indu wani balo yake kallo wani ya can yana kallon bartaya wani ya can mazina yake cikin azumin nan ana kwana goma na karshe to ire-iren wa'annan mutanen idan suka zo jahannama sai ce lau anna lana karratan ina ma da muna da possibility kin dawo a duniya fanakuna min almu'minina wallahi in muka dawo ya Allah duk wata tsiya da muka yi a baya wallahi ba za mu sake yin ta ba mana addu'a wa innan bayin Allah na jihar Ifa Allah ya kawo su sauki mu da muke cikin wannan saukin kuma Allah ya ƙara mana ya ƙara tsare wannan ƙasa ta mu mai albarka jama'a limamai duka kada mu manta mu dinga sanya ƙasar mu addu'a tana da haƙƙi a kanmu kowanne a cikin sallah ka dinga sanya ƙasar ka cikin addu'a don ƙasar babu wata ƙasa da ta wuce wannan ƙasa zaman lafiya kuma ya dan sarki da kan dinga roƙon Allah ya ƙara amintar da mu kuma wallahi jagorin mu su sani idan ana son zaman lafiya a ƙasa na rantsi da wanda numfashi nake hannu sai an dawo wa littafin Allah ai imani da Allah baka ji abin da makaranta ba a bayan sautin Allah ya masu imani alkawli la yastakhlifannakum kama stakhlafa alladhina min qablikum wa yumakkinana lakum dinakum alladhi tada amma sai ce ya'buduni la yushrikuna bi shay'a mu bota wa Allah kada mu shirka da Allah to Allah ya alkawli zai zama da mu lahiya da ka yan Nijar duk inda muke mu dage wa addu'a musamman cikin wannan kwanaki goma na ƙarshe Allah ya biya mu bukatocin mu na alkhairi sai ce lo anna lana karra falau anna lana karra dade ina ma a ce dade inda ba ta amfani ko lokacin da inda ba ta amfani dade a ce muna da damar komowa duniya sai Allah za mu kasance cikin mutane masu imani sai Allah ce inna fi zalika la'aya to in uwa Allah ya ce mu saurara inna fi zalika lalle a cikin wannan bayanan Allah ya ce la'aya ako abin wa'azuwa da lura ako abin da ya kamata duk mai hankali ya wa'azu da shi ya gyara tun gabanin mutuwar shi bata zo ba kaji yadda in jahannama suke tsinaniya wa juna a gobe alkiyama to Allah ce inna fi zalika la'aya tabbas a cikin wannan bayani akwai abin lura abin da ya kamata dan annabi adam ya tsaya ya gyara ka ka rike Allah subhanahu wataala ka rike sunnar manzon Allah shine zaman ka lahiya wallahi sai Allah ya ce amma duk da haka wa ma kana aktharuhum mu'minina wallahi mafi yawa ba za su yi imani ba di da kajja wani ana zancen wani huta-huta wani shi in ba zai yarda ba bai yarda sirar da Allah ya tsoma ta cikin tabbas ranar sai ya ta da ciwon layi ranar tun dole sai ya yi raki Allah ce inna fi zalika la aya a cikin wannan watan akwai dalilai akwai ayoyi alwadiha jalila ala annahu la ilaha illallah cewa ba wanda ya cancanta abota da gaskiya sai Allah amma wa ma kana aktharuhum mu'mini mafiya yawan mutane ba za su yi imani ba su mika jayu wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني رسول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله.
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه.
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب فاتقوا الله العالمين وأطيعون.
فاتقوا الله وأطيعون Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursali mutanen annabi nuhu kafin nan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle tabbas ubangijinka lahuwal azizu shine mabuwayi wanda ya gagari kowa wallahi duk wanda ya yi ma Allah tsageranci a rayuwa Allah ba ya cin kunyar ya kama sai ya tunkura sa da cikin jahannama jama'a muna fahimta duk mulkinka duk kudinka duk karatunka duk kyawanki idan baki bi Allah ba wallahi Allah bai tabu ba multiplier par zero ya tura ki jahannama wallahi al-aziz shine mabuwayi sannan kuma ar-rahim amma kuma mai tausayawa mai jin kai da wanda ya gano ya yi banna ya dawo ya gane cewa banna ce ya tuba ma Allah to Allah na mara ba hannu biyu da duk wanda ya tuba jama'a muna fahimta Allah ta ba mu ikon tuba sai Allah ce kazzabat qabla qauma nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzannin Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta Allah ce mutanen annabi nuhu annabi nuhu shine annabin farko da Allah ya fara tsorowa farkon manzanni kenan shine annabi nuhu Allah ce mutanen annabi Nuhu sun kare ta manzanni to manzo nawa Allah ya tura musu annabin Nuhu shine kawai wanda Allah ya tura musu amma dalilin sun kare ta annabin Allah daya sai Allah ce duk sun kare ta manzanni gaba daya jama'a muna fahimta idan kai imani da annabin Allah daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da dukkanin manzanni idan ka kare ta ɗaya daga cikin annabawan Allah to ka i ka gagoce hatta da manzanka kenan shine Allah ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala idh qala lahum akhuhum Nuhu yayin da dan uwansu na jini annabi Nuhu ya ce musu wai ala tattaqun ashe ba za ku bi abinda Allah yake so ba ku bar abinda Allah bai so ba za ku zama cikin masu takawa ba ku yi yadda Allah yake so ku bauta wa Allah shi kadaya ku mutu ku shiga aljanna yace inni lakum rasulun inni lakum rasulun amin yace tabbas ni lakum gare ku ku mutane na rasulun dan aike ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku sannan kuma aminun ni amintacce ne ba zan ƙara ba akan abin da Allah ya turo ku ba zan rage akan abin da Allah ya turo ni ba daga cikin siffai daga cikin ɗabi'un manzon Allah annabi Muhammad kafirai suna kiran shi da al'amin tun kafin a bashi annabta shi yasa lokacin da manzon Allah Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ya tara dukkanin famikinsa sai ya ce musu wai shi a tusaddiquni za ku gaskata jikin abin da zan baku labari suka ce ma jarabna alayka kadiban ba mu taba sanin ka kai ƙarya ba bal saboda kyawawan ɗabi'unka al'amiru ake kiranka to annabi nuhu ya ce ni ma amintacce ne ban ƙari ban rage a ibada ka tsaya daidai inda Allah ya tsayar da kai kada ka wajen gyaran gyaran gira a bata idanu wajen neman lada suka kaso kai ka kwaso zunubi wajen yaban manzon Allah sai kai shirka baka sani ba haka bane yanzu ka dubi yadda zamani ya kawo muna mutanen zamani suka lalace dan zamanin annabi cikar a zagin zamani dan Allah shine zamani da kansa mutane ke canza amma ba zamani ba yanzu yaban manzon Allah dan tsigeranci da rashin kumiya ta koma dole sai ana kiɗi ana rawa wai bin manzan Allah yake amma in uban shi na bi kira suna uban shi yana kiɗi yana juyi yana yana rawa yana jijjigawa to ka tsaya daidai inda Allah ya tsina ka wajen bautar Allah sallar azhar Allah ya ce kai biyar kai hudu to duk sallah da ka ka wuce kai kai biyar dan in kai da ta zama zero li kulli shay'in idza ma tamma nuqsan duk abin da ya cika to ƙarshen shi kuma ragewa za shi idan ka wajen sallar biyar hudu ka ƙara to wacce ma da ke ta lalace daka inni lakum rasulun amin fattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke so sannan wa ati'un ku yi min da'a ku bi abinda na zo muku da shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku akan wata jinga ku biya ni dalilin ina nuna muku hanyar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ka dibi duk malaman garin da suke wa'azi akwai malamin da ya zo ya ce ya azumin barin wa'azi zai tafsiri ko kuma wa'azi dan dai a zo a biya shi akwai dan Allah amma ka dibe da mutane suke da karancin ba da goyon ba wajen karatun alkur'ani mai girma ma billahi ladhi ina a ce maka kokowa ce ake yi kokowa wani dussan kuɗi shi sai ya liƙe shago ya je wajen kallon kokowa nan in aka ce ana ƙwallo duk son kuɗi shi sai ya liƙe ya je wajen kallon ƙwallon nan idan aka ce ana orkes duk wani abu take mai muhimmanci sai ta aje ta ce ta share ka wajen wannan abin amma da yake bayan Allah kullum in kaɗan ne in ana karatun Qur'ani daga bayan Allah dai masu son addinin ne su ne kawai jinga ake tambaya a bada amma ko kowa a ran ba sai an da ake shiga ba balo ba sai kayi a wani ma ba kake kake kallanta orkestra za ku ɗauko su bai kun biya shi kuɗi ba to wa'azi dalar ake bada ba to me yasa mutane ba su tahiya dama Allah ya tsara mutane fariqu fil janna wa fariqu fis sa'ir Allah ya yi alkawari la amla anna jahannama sai ya cika jahannama tab wallahi jahannama sai ta cika tab da iyan banza duk wanda bi Allah ba tura su lodi za a bi kasa irin wannan motocin talabkin ɗaya alje irin su za a tura zuwa jahannama na mutane farti farti Allah ya kare mu ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku biya ni wani lada wani jinga ku sa ni wani salar ko fetil za ku dinga bani dan na nuna muku hanyar Allah in ajri illa ala ala rabbil alamin lada ta jinga ta tana wajen Allah subhanahu wataala Allah da ya dora min shine zai saka min kuma sakamakon a gobe alkiyama sai ce fattakullah ku dai jin tsoron Allah subhanahu wataala jama'a kun ga takawa jin tsoron Allah imtisalu awamirillah wajtinabi nawahi jalla ula bin abinda Allah yake so da barin abinda Allah yake so shine taqwa sai ce fattaqullah ku bi abinda Allah yake so kuma ku bar duk abinda Allah baya so sai ce kuma wa atiqul ku min da a matsayina na manzon Allah ku min da ba za ka shiga aljanna ba wallahi sai ka zama to kana bin sau da kafa karantar manzon Allah wa ma'alar rasul illa al-balagul mubin sai Allah ya ce
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين
Allah ya ce ƙalu sai suka ce a nu'minu laka wata ba'akal arzalu yanzu annabi nuhu so kake mu bi ka kaskantattu walaƙantattu talakawa mutane na baya gare ka a nu'minu laka so kake mu yi imani da kai amma kuma alhali wata ba'akal arzalu kaskantattu talakawa ƙananan kwari suna biye baya gare ka so kake so mu bi mu zo tare da su yau masu kuɗin mu- wasu daga ciki da ba su tafiya wajen wa'azi ina a ce maka za a yi wa- za a yi majalisi na masu kuɗi to wallahi wani ba dan Allah zai hita ba dan dai ya ga ƴan uwan shi masu kuɗi ne ba haka bane gani yake ku ya zaka cikin ku ya zauna ba su aikin da kuke bane mutane a yi suka ce wai shin za mu bi ka kaskantattun mutane na bi magani ka lokacin da eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da su yi hijira zuwa kasar ethiopia da wasu daga ƙorin sha suka turo mutum biyu akan su zo su sa a da su aka yi wata wata munakasha a nan daga cikin abin da ya tambaye Qurayshawan wa waɗanda ke biyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wai masu kuɗi ne ko talakawa ne manyan mutane ne ko kuma ƙananan ƙwari ne a ce wasu ya ce a ai mafiya yawan waɗanda suke biyar manzon Allah talakawa ne ya ce to kazalika al'anbi haka duk annabawan Allah duk wanda al- annabin da Allah ya turo zaga wanda ke baya gare shi talakawa ne kala sai annabi nuhu ya ce wa ma ilmi ma kanu ya'malu to ni me ya sani na wa ma ilmi bi ma kanu ya'malu ai ba ni da labari akan abin da suke aikatawa duk abin da su aikatawa to Allah subhanahu wataala yana ganin su haka ba ruwana da talakawa ne ko kaza da kaza a'a duk abin da mutum zai yi to Allah subhanahu wataala yana ganin sa sai ta in hisabu illa ala rabbi law tash'uruna sakamakon su ladar aikin su yana wajen Allah subhanahu wataala shi Allah shine wanda al al- yake saka ma bayinsa da ayyuka a gobe alkiyama sai ce wa ma ana bi taridil mu'minina ni kan ba zan kore masu imani ba duk mutumin da ya yi imani ya zo ya bi ni ba zan kore shi ba saboda ku ku zaka shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da'awa yana son wasu daga cikin masu kuɗin maka su musulunta annabi na ta da'awa sai makahu ya zo ibn umu maktum na kiran yana neman fatawa wajen manzon Allah Ka, Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fata fa'ahu dhikra amma wan amma man istaghna fa anta lahu wa ma alayka alla wa amma man ja'aka yas'a Allah ce fa huwa yakhsha kana ta kokarin Allah cewa zai ga maka waye ga maka za su shiri wannan wanda ya zo maka yana gugurmai ya fahimci addini Allah ya to shi da hoye shiri shi da shirayyen da ka kada ku hakura duk irin da kuka sabu kanku a dai bauta wa Allah subhanahu wataala sai ce wa ma ana bi taridil mu'minin ni ba zan kore masu imani ba in ana illa nadhirun mubin ni ho mai gargadi ne kuma wanda gargadin ya bayyana addinin musulunci kullum kokari ake a jawo mutane ba a kore su ba jama mu fahimci musulunci kullum kokarin ake a jayo yaka dibiye da kirista suke cikin wannan ƙasa suke ta gwagwarmaya a kan su ga sun mai da mutane kireciya cikin ƙasar nan amma musulmi kowa ya zaka ya zauna kawai jiran shi ke wai sai abin nan musulmi mun lalace ka dibi da kirista suke ta kokarin shiga sako da lungu akan suna tallatar addinin su amma mu kullun jira ake sai dai su wani sun yi sai dai su wani sun yi idan ka ga mutum Allah ya hore mai abin da zai ci wanda ya mutu ya mallaki da dala ɗari bai iya da dala goma ya taimaka wallahi ko jika ɗari Allah ya bashi bai iya sadaka in ka ga mutum yana da dala ɗari bai iya cire dala goma ya bada sadaka to ko ɗari jika ɗari Allah ya bashi bai iya kyautar su bai iya kyautar jika jika guda ciki to to annabi ne ya ce musu in ana illa nadhirun mubin ni ma mai gargadi ne kuma gargadin da ya bayyana ina karantar da mutane ne abin da zai kai su da tudun mun tsira sai suka ce
قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين qalu sai suka ce la in lam tantahi ya nuhu har in baka bar wannan wa'azi wa'azi naka ba kai annabi nuhu to lan naku la takunanna min al marjum marjumin za mu sanya a jehe ka jama'a muna fahimta suka ce wa annabin Allah idan baka daina wannan wa'azin naka ba akan cewa kaza da kazan nan a bar mu bar duk abin da muke mu bi Allah to wallahi za mu sa a jehe ka annabin Allah ake gaya ma wannan wa sai ya ce qala قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Kala sai annabi Nuhu ya ce, Rabbi inna qaumi kadzabun ya Allah mutane na sun karyata ni na zo na yi wa'azi amma al'ummata ta karyata ni har ma tana kokarin walakantar da ni. Faftah baini wa bainahum fatham wa najini wa man ma'i min al-mu'minin ya Allah kai budi kai walqiya tsakanina da mutane na kai min fatahi ka rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya don mutane na su gane sannan kuma ya Allah idan aka yi walƙiyar ya Allah ka tsiratar da ni da kuma duk wanda ya imani yake tare da ni jama'a muna fahimta annabi nuhu yayi addu'a akan Allah ya ka masa mafita tunda yayi wa'azi sun karyata shi ba haka zai doge ba ana karyata shi annabi nuhu yayi musu wa'azi kusan shekara dubu hamsin amma ba su imani ba sai ɗan kadan sai ce ya Allah ka shaida nayi wa'azi amma fa ya Allah ƙarshen karyata ni suka yi ya Allah ina roƙonka ka kawo min wani buɗi ya Allah ka turo wani abu da zai bambanta a gane ɗan duma da kubewa da'awar Allah da kuma da'awar kafirci ya Allah amma idan ka turo azabar mai halakarwa ya Allah ka tsiratar da ni ka ta shafe ni da ni da wanda suka imani suke tare da ni sai Allah ya turo musu turuwa sai Allah ya halakar da su shine shine a suratul suratul qamar Allah ya ce fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya roki Allah ya ce ya Allah ni an ci galaba an yi galaba an kaina sun fi karfi na amma ya Allah fantasir ya Allah ka kawo agaji da taimako ya Allah ka taimake ni akan kyautar da suka yi mini sai Allah ce fa fatahna abwaaba samai bima'in munhamir sai Allah ya Allah ce muka bude sama da ruwa masu kwarara wa fajjarna al-arda uyuna sai kuma muka wata muka bubbugo da ƙasa muka bude ƙasa ruwa suna fitowa Allah ce ga mare-mari na ruwa suna yawo cikin ƙasa Allah ce falta kalma'u ala amarin kan kudir sai ga ruwa sun haɗe akan ƙaddara wadda Allah ya ƙaddarta sai ga ruwa sun haɗu ga na sama ga na ƙasa sai Allah ya haikar da su sai Allah ce wa hamalnahu ala zata alwahin wa dusir sai muka ɗauki annabi nuhu da jama'arsa wa'inda suka yi imani Allah ce ala alwahin akan wasu alluna wadda su da wanda kuma an sassaƙa su ma'ana an wato an kwaga musu kusoshi an yi sawatan jirgin ruwa daga cikin su sai Allah ce tajri bi a'yuna wannan jirgin ruwa tana tahiya da wato da kulawar karkashin ikon Allah subhanahu wataala sai Allah ce jaza'an liman ka jaza'an liman kana kufir wannan sakamakon ne wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wataala wallahi duk wanda kaga ana wa wa'azi ana masa wani ka ji tsoron Allah ka bi Allah ka bar abin da kake na samu Allah ya ki bari to wallahi ka jira karshen shi Allah karshen shi baya kyawu idan aka yi mutum wa'azi ya ki wa'aztuwa ya bi son ran shi a rayuwa to wallahi ka jira sai kaga kakin ya mutu sai Allah ya hada shi da tension ga tension kuma sai a ce ga ciyo ga ciyo anta ga bacibancin nan kuma ya ga wani ga istoma ta taru ga wacece kuma can iya suna mai kyau ana sace kudin ana Allah Allah ya mutu sai ga gehen shi guda na ma bai aiki wannan ba jarraba mace kai ga shiga ya koma shi na sabbatu Allah ya haɗa shi da musiba tun bai mutu ba ya fara haɗuwa da musibu duk wanda kaga ana ma wa'azi ya ji tsoron Allah ya bari ya ki bari to wallahi ƙarshen alewa ƙasa komi nisan jiwa wallahi ƙasa yayi ka bar shi da Allah zai kama sanar da Allah ya damƙe sa ya shigo hannun Allah to ran nan ko wallahi zai yaba mu aya zaginta to Allah ya ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki mashhun lokaci ko Allah makaranta wannan aya
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون بعد الباقي ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك- إن في ذلك لآية مم.
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce fa an jainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhur sai muka taimaki muka tsiratar da annabi nuhu wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi cikin masu imani Allah ya ce fil fulkil mashhur a cikin jirgayyar ruwa wadda aka loda mata kaya ga masu imani ga kuma abinci su sun doka sai Allah ya ce thumma aghraqna ba'dul baqi sannan muka notsa da muka halakar da waɗanda suka yi saura ba su cikin jirgayar annabi nuhu sai Allah ce inna fi zalika a cikin wannan ba Allah ya babu labarin bane kawai dan dai mu ci dadin labari mu yi dariya Allah ce a inna fi zalika a cikin wannan la'aya akwai abin lura abin kowa abin wasuwa wa ma kana aktharuhum mu'minin sai dai mafi yawan mutane ba su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma ubangijinka shine wanda yake al-azizu mabwayi sannan kuma ar-rahim wanda yake mai tausayi ya Allah ka tausaya muna ka biya mu bukatocin mu na alkhairi fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh